ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى الحمد لله أنت والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa man wala masu ganinmu da sauraronmu da bibiyanmu a cikin wannan shafi namu na auratayya inda muke fasa baki game da kimiyya da fasaha ta zamantakewa aure muke ba da shawarwari game da abin da muka gani da idanmu ko muka ji da kunnenmu ko ko muka yi gogayya da shi yau da gobe cikin fatoyi da ake mana da matsaloli da ake kawo mana na aure da shawarwari da ake nema a gurinmu da kuma wasu kyasa-kisai da muka yi a tsawon shekaru takwas ko shekaru goma ko ishirin waɗanda duk sun shafi auratayya wannan ya sa muke da masaniya ta wannan bangaren da kuma irin matsalolin da muke gani yau da gobe da shawarun da ake bayarwa da abubuwan da suke faruwa yau da gobe kullum wanda yake harkar eh, shari'a zai ta jin shari'u iri-iri wanda yake harkar likita zai ta jin cututtuka da matsaloli iri-iri haka wanda yake ba da shawara a zaman zamantakewa aure kullum za a ta bugo masa waya a ta masa test a ta neman shawarwari wannan ya sa muka tace daga cikin irin abubuwan da muka ga yana kawo aure cikas muka tace shawarwari muka shawarce wasu abubuwa guda 60 wanda muke kawo su daga ciki mun tsaya akan auren dole shine na 25 muna ganin cewa a daina yin auren dole Eh, da an yi shi an zauna lafiya duniyar ta ce take zaune lafiya ko yarinya ba ta so ta san mahaifinta ba zai cuce ta ya kawo mata wanda zai cuce ta ba shi kuma sai ga cewa tunda an bashi yarinyar nan dama iyayensa aka ba su ka bashi saboda haka ba zai wulakanta abin da iyayensa suka zaba masa ba ita ba za ta wulakanta abin da iyayenta suka zaba mata ba amma yin saboda irin ya zamani da aka shiga kowa yana bukata a bashi yancin sa ya nemo aure to sai dai ba za ka saka wa yarinya dama ta je ta kawo maka kowa ba saboda rashin gogewarta da rashin shekarunta da rashin sanin halayyar maza sai ta je ta ɗauko maka kara ba ma da kiyashi ba da kunama sai ta ɗauko maka kara da kunama saboda haka za ka saka baki cikin auren yakka za ka ba ta shawara ba za ka yi mata auren dole ba amma ita ma ba za ta yi maka kuma ɗaura auren dole ba ba za ta kawo maka wanda ba ka so ta ce sai kun ɗaura masa aure dole ba haka kai ko ba za ka ɗaura mata aure da wanda ba ta so dole ba da haka a tattauna ka ba ta shawara akan irin mijin da za ta aura kuma kamar yadda na faɗa cewa daga cikin abin da ke kawo sauƙi shine kafin lokacin da kika ga saurayi ko bazawari kina so ki fara haɗa shi da iyayenki tukunna su amince kin ga da amincewa iyayenki aka fara daga baya ba za su zo su ce ai wannan da kika kawo mu mun yi bincike mun ga bai dace ba haka kai ma in kana son zaka auri yarinya ka fara gabatarwa da iyayenka ina son zan yi aure kuma yan gida kaza zan aura me ra'ayinku saboda haka in suka bayyana amma sai kun je kun daidaita kai da ita sannan ka zo ka ce wa babanka sai shi kuma ya ce shi kuma baya si baya yi kai kuma sai ka ga ya zan ce ina son abu babana baya so sai ka ga babanka ne abokin adawa ka na farko a lokacin aure wani ma uban ya ce ba za shi auren ba wani kuma sai ka ga ishe ma yarinyar in mutum ya zo ya ce yana son ta ba za ta gabatar da shi da iyayenta su samu daidaita ba kawai sai ta je ta amince su ta soyayya har shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai har goma ma sai ranar kuma da aka gabatar da shi ga iyaye sai iyaye su ce su ko ba sa so ita kuma yarinya sai ta ga ya za ta zo ta zauna da miji da- da saurayi ko bazawari su kwashe wannan shekaru suna soyayya kuma iyaye su ce ba sa so sai kawai ta ɗauka iyayen kamar kiyayya suka nuna mata ko rashin kirki suka nuna mata su kuma iyaye ba haka bane su ma sun yi la'akari da cewa wannan mutumin ba su yarda da shi ba to kun ga idan aka saka iyaye tun farko a cikin auren to su- aka yi da amincewarsu kun ga koda sun zo da wani abu za a ce son zuciya ne amma rashin amincewa ɗaya daga cikin mutum shidan nan wanda muke kira maza uku mata uku ko ɓangarori guda uku da yarinyar da babarta da babarka kaga mata uku kenan da kai da babanka da babanta kaga maza uku kenan idan waɗannan suka yi muwafaka babanta ya amince ya baka babanka ya amince ka aure ta babarka ta sa albarka babarta ta sa albarka kuma kun samu soyayya mutum shidan nan in suka zama sun sun zama suna son aure to wannan auren mafi yawa ba a samun matsala uh, a cikinsa don kowa zai taimaka ya ga ko matsala ta taso an warware kuma dama ba ana yin aure ne don a zauna ba matsala ba a'a a iya zama da matsala a kuma fahimci matsala kowa yana da tasa matsala yana da nasa alheri amma kakki ce sai wanda ba shi da matsala kawai zaki aura ba za ki same shi ba har abada kakka ce sai wacce ba ta da matsala ko ɗaya za ka aura ba za ka same ta ba har abada ba a halicci mutum don ya zo bai da matsala ko ɗaya ba ba halicci mace don ta zo ba ta da matsala ko ɗaya ba sai dai ana hukunci ne da abin da ya fi rinjaye ko ya fi yawa ko ya fi tasiri Allah ta'ala ya halicci mace daga jikin namiji kuma daga jikin namiji wani bangare nasa na ƙashin haƙarƙarinsa haƙarƙarin ma na sama na saman kuma wanda ya fi karkacewa to haka halitta ta take ba za ka same ta ɗari bisa ɗari ba haka kai ma ba za ta same ka ɗari bisa ɗari ba saboda kai ɗan adam ne shi kuma ɗan adam hatta ne mai kuskure ne mafi yawan mai kuskure shine wanda zai dawo ya tuba na ashirin da shida shine matsalar talauci lallai mutum ba shi da shi ya bayyana wa mace ba shi da shi kafin ya aure ta kada ya karya haka ke ma kake karya ki nuna ke gidan masu arziki ce ki nuna za a yi miki wani abu wannan shi ma na cin abin da yake kawo matsala amma idan talauci ya samu mutum ya kasa rike kansa ya kasa rike matarsa to dole daraja ka za ta zube amma ta yi aure ka a matsayin ta auri mara shi kai ma kuma ka bayyana mata baka da shi kuma ita ma dama ba gidan masu shi din bace ita ma gidan nasu da kyar ake yi kai ma to sai ku haɗu ku rufa juna asiri dan ta kawo ruwa ka kawo tayo miya kayo tuwo ko ta kawo kaza kayi kaza dama kowa ya san zaman rufin wa juna asiri ake yi kowa ba shi da shi aka yi auren amma ai ƙarya daga baya ta bayyana ko kuma mutum yana iya matsiya cewar shi yasa ake son ka auri mace dan tana son ka don za ta aure ka kana da arziki arzikin ya kare ka tsiya ce ko kai ka aure ta dan iyayenta suna da arziki ko suna da mulki sarautar ta kare ko mulkin ya kare ko kuɗin ya kare kaga daga nan sai a zo a zuru-zuru saboda abin da ya kawo kaɗin ya kare daga nan sai a ta ganin wulakanci a ta ganin cin mutunci saboda haka talauci yana taka rawa kuma talauci musamman wanda ya tsiyace ya fi faɗa ko wanda yake saran zai samu abu bai samu ba kamar masu ɗaukan albashi aka zo wata uku ba a ba mutum albashi ba ya ta ɗaukan bashin mace ko ya ta ɗaukan bashin mutane to wannan shi ma yana ce abin da ke kawo ko ɗan kasuwa a ce ba kasuwanci wani bai koma ga Allah ba sai ka ga cewa ya huce akan matarsa ko kuma ita kuma ta ga cewa tunda ya kasa ci da su ya kasa wadata su sai ta fara masa wulakanci tana gama kawai ƙara ta fita musamman tana ga kyakkyawa ce ko yan masu daraja ce sai a fara ziga ta ke yanzu kiya zo da cikin wannan talauci wannan wahala ga masu arziki can da masu wadata da inda zaki huta sai ai ta ziga ta wasu ma da muka gano wata makirci da wasu mata kawalai suke yi sai su shiga suka gama ce natsatsiya ce mai hankali ce mai kyan fuska ce mai kaza kuma tana auren mutumin da yake talaka sai su zo su same ta su fara tallata mata wani auren a cikin aurenta cewa mun samo miki mai inda zaki huta mun samo miki inda zaki arziki iyayenki su arziki har ma akwai waɗanda saboda tsaba shedanci ta ce to ita gaskiya ba za ta kashe aurenta ba don ba ta da tabbas wancan ɗin da suke mata tallan zai aure ta suka ce to ba za mu karɓo masa za mu karɓo miki kuɗi a gurinsa ta karɓo maƙudan kuɗi har sai da aka je aka sai kayan ɗaki aka yi jere aka sai gida aka yi jere aka zuba aka, aka gama komai ta tabbatar har ɗakin da za ta zauna har jeren da za a yi mata an gama sannan ta zo ta ce wannan miji ita fa bata yarda da wannan auren ba ko ya sake ta ko ta kai shi kotu wato sai da aka gama shirya wani auren a cikin aure sannan aka kashe wannan aka je aka yi wancan to kaga wannan shi zai albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutumin da ya ziga matar wani ya ziga ta ta rabu da mijinta shi ya aure ta shine ya zama sababin ziga ta yaje ya ziga ta yace mijinki bai da kirki ni ina da kirki ko bai da wadata ni ina da wadata ko ba shi da lafiya ni ina da lafiya ko ba shi ba zai iya rike ki ba ni zai iya rike ki saboda haka sai ta gamsu da wannan roman baka da aka yi mata ta kashe aurenta ta zo ta aure shi wannan shine khabbaba kenan ta habib ake kiransa shine ka ziga mata wani ta masa tawaye ta kashe aurenta dan kai ka aure ta kuma wannan abin yanzu ya zama ruwan dare ana ana ana ziga mata cewa suna cikin wahala su zo su su fita daga gidan mijinsu su zo su haɗu da waɗanda za su kai su wani guri daban to wannan shi ma mummunar ɗabi'a ce kuma wanda ya haka shi ma ya shiga cikin halin kakanikai na ashirin da bakwai matsalar ƙawaye ƙawaye ɗin nan kala-kala ne akwai baƙar ƙawa akwai farar ƙawa an ce baƙawa na nufin launin ta baƙi ba a halayen ta baƙaƙe ne an ce fara na nufin halin ta farare ne akwai ƙawa mai ziga akwai ƙawa da za ta zo ta ɗora ki akan wato dokin ɓera wacce za ta ziga ki ki ɗau mataki kuma ta kashe miki aure akwai wacce ta ɗauki gomin waya daga wani gari su biyu ne dukansu sun ita ta gama ma university ta kawata ta bata gama ba sai ta samu wani mai rufin asiri ya aure ta to sai ya zama inda inda suke zaune a nan ne kawata ta ita kuma take university saboda haka ganin ga kawata kuma gashi sun shaku sai ta ga cewa ta baro hostel ta dawo gidanta ta bata daki su dinga zama tare ita kuma shi tana la'akari ta ga firiji cike da kayan abinci ta ga kicin cike da kayan abinci ta ga irin kayan alatu da irin warwasawa da wannan mata take kawai sai hassada ya shige ta game da yar uwarta ta samu miji ko miji mai rufin asiri kuma gashi ita ma ta zo tana cin arzikin sai haka shikenan ita kuma sai ta yadda da ita ta dinga daukan sirrinta in dan sun samu sabani da mijin sai ta dinga gaya mata ita ko mai kwata ce ki yi hakuri kawata rayuwa haka take in ma a wajen ne haka ne ki fa duba irin rufin asirin da Allah miki kin samu mijin ni ban samu ba gashi da gidan kansa ga abinci kina samu ga wadata ya waɗannan matsalolin a hankali yau da gobe za su tafi ita dinga ziga ta gaskiya wannan ba daidai ba ne kaza kaza kaza kaza har dai ta mata famfo ta ziga ta ta ta ziga ta karshe kawai ta fara mijin fitsara da rashin kunya har ya fushi ya sake ta sai kuma ita wannan kawai sai take kuma turo masa test cewa ashe haka kuka yi da wancan wallahi ban ji daɗi ba kaza kaza ta fara yi masa test na kauna da soyayya in ita ce ba za ta yi haka ba kaza kaza kaza kawai shikenan sai suka daidaita da kawar ita tana can an sake ta kawai sai ta ji an ce kuma ya auri kawata ta sai abin ya bata mamaki kawan nan fa ke kika ce min na fita kuma na fita kin shiga to shine ta bugo waya take cewa yanzu wannan malam ba cin amana bane na ce a ba cin amana bane hankali ta koya miki ke mahaukaciya ce kina da aure za ki ɗauki shawarar mara aure ke kina cikin rufin asiri ki ɗauki shawarar wanda ke kike taimaka mata da tuwon da za ta ci ke kike taimaka mata da ɗakin da za ta kwana kuma ta zo ta baki shawara wa ya gaya miki mace tana ɗaukar sirrinta na abin da ya faru tsakaninta da mijinta ta gaya wa ƙawaye so da haka wannan darasi ta koya miki hankali ta koya miki ya kamata gaba ki koyi darasi so da haka tunda ke baki a san miji ita ta aure shi wani za ku ga mata suna faɗa ko mata in fa ba za ku rike mazan nan naku da kyau wallahi za mu zo mu kwace su kun gama mu a waje mun taru mun yi social wane ne din an yi social media din an yi tiktok din an yi kaza to wallahi muna nan in kuka bari muka muka kame mazan nan muka shigo sai mun fito da ku waje kuma ku zo ku shiga tiktok din ka gani to kaga ashe kenan ya kamata ku maza ku rike mazan ku ku rike matan ku da kyau kuma mata ku rike mazan ku da kyau kada ku bari wato don an samu matsala da ko ina ake ko da babanki sai kun samu matsala wata ran ko a gidan ku kun samu matsala ba da dan adam ya zauna ya ce shi bai da matsala mai mulki yana da matsala malami yana da matsala mai kuɗi yana da ko ina kika je akwai matsala sai dai kawai shi mai tsoron Allah yana komawa zuwa ga abin da Allah ya ce ne shi sa ake samun sauƙin matsala a gurinsu ba don ba su da matsalar ba sai dan aya da hadisi da qur'ani da ijma'i da maganganun gaskiya suna taka musu birki an gaya mutum zai gyara shine bambanci tsakanin wanda ya san Allah da wanda bai san shi ba in ya kuskure aka ce ba haka Allah ya ce ba ko ba haka annabi ya ce ba ko ba haka malamai suka ce ba ko kuma ba shawara haka ta nuna ta gaskiya ba to sai kaga ya gyara to muna fata Allah daidaita tsakanin ma'aurata ya kawo zaman lafiya ya kawo da fitintunu na zahiri da baɗini kuma ya kawo albarka da zama amin alkhairi wassalam
أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما